أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na almadubatun nabawiyya fi adabil hayatil yamiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi shafi na 179 تعليمه صلى الله عليه وسلم آداب دخول المنزل هناك مبادئ مبادئ عامة وقواعد مهمة يجب مراعاتها عند دخول المنزل فنحن نسمي, نسمي مجموعة هذه القواعد آداب دخول المنزل ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه ويدبق بنفسه بعض الأمور ليوضحها لهم ككيفية الإذان عند دخول منزل ما وتبيان الأمور وتبيان الأمور التي يجب مراعاتها في الاستئذان زيارة صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا قال سي قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زره يكسر علينا من السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه سعد وقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحقة مصبوغة بزعفران أو, أو ورس أو ورس فاشتمل بها آه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة وكما نرى في الحديث فقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كل التوجيهات والإشادات التي وجهها إلينا بالنسبة لآداب الاستئذان ولقد ألقى التهية أولا ثم استأذن ثلاث مرات فلما لم يأت الرد والترهاب من أصحاب المنزل لن يسر على الدخول وعاد أدراجه malaishe koyarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ladubba na shiga gida a aikace bayan mun karanta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi sallama uku ba sun ka koma to sai kawo aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyarwa da yayi a aikace yace akwai wasu ka'idoji wato lakaso kan masu muhimmanci wanda lalle ya zama dole akan musulmi ya kiyaye ana kiransu ka'idojin shiga gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi kuma manzo Allah shi ma haka yake ya dabbaka waɗannan ka'idoji don ya bayyana wa sahabbai yadda ake yin su lokacin da ake neman izinin shiga wani gida don kuma me wato don bayyana abin da ya zama ya zama wajibi a kiyaye lokacin neman izini sai ka misali ɗaya ya ce ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gidan sa'ad dan ubada al'ansari mutumin madina an samu hadisi daga kai dan sa'ad dan sa'ad din kenan yake ba da labari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ziyara a gidanmu muna cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho kusan gidajen da ba wai wani katanga ne wanda ba za a iya ganin mai zuwa ba bare ma irin gidajen su za ka samu gida ɗaya ne ba kowa tun kana kwanar anguwa ana kallon zuwanka manzala sallallahu alaihi wasallam da yazo musu ziyara da yazo kofar gida sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi mai gidan sa'ad sai ya ce alaikum ya maida wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama amma a yadda manzala ba zai yi ba har ma ɗan ya ce a manzan Allah na sallama ba za kamar izini ya shigo ba sai ya ce sai umar ya ce waɗan ka bari so nake yi ta mana sallama so nake yi ta ce mana assalamu alaikum don haka maza Allah ya ƙara sallama ta biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya sake cewa alaikum assalamu a hankali yadda manzon Allah ba zai ji ba idan kai sallama aka amsa ma baka ji ba ai ba amsa ma ba a to ai me ba wani abin da zaka fahimta da haka sai ya ƙara amsawa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji an amsa ba sai manzo Allah ya ƙara sallama ta uku sai ya ƙara amsawa yadda annabi bai ji ba sallallahu alaihi wasallam hankali shikenan manzo Allah ya cika na ya cika gaida guda uku sai juya kaga aiki ne a aikace sai manzo Allah ya juya ya juya ya kama tafiya sai sa'ad ya fito ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya gaya masa gaskiyan abu ya ce masa ya rasulallah duk sallaman da kai wallahi ina ji ina nuhu ba wai ba a ji ba ya ce na ji wannan mai dama amma a hankali so nake ka yi ta ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah saboda assalamu alaikum wa rahmatullahi addu'a ce shi yasa za ka ga mutum yau yanzu ana bar sallama yana yana yana yana tumbatsa na ana ce Allah ya saka aljanna kana baka so na sallama an aka ma sallama ai taimakon ka akai na da haka sai kai kokari ka amsa ba magana wai kana jin ko da Hausa aka ce ma amincin Allah ya tabbata a gare ka to me yake na ce ka fasara wannan me ma'anar ka duk wanda amincin Allah ya tabbata a gare shi akwai zai shiga wuta ne na ba zai shiga wuta ba duk wanda rahamar Allah ta tabbata a kan shi ai shi ma ba ma maganar wuta hake nan addu'a ce mai girma da haka ya so manzo Allah ya ta mutu kuma ya san duk abinda wanda manzo Allah ya yi to Allah yana amsawa kar yanzu kuma ka ji wani yana sallama kai ma ka dinga amsa mar sha sa'ad bin ubada yayi na a'a za ka amsa yadda za a ci don me a san an zo da haka sai suka jiyo ya gaya manzo Allah sai suka yi kwana suka dawo gidan Sa'ad tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sa aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wanka manzo Allah yi wanka ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wata wato jubba riga an an sa mata za'afaran turaren mai kanshi ko zafaran ko wars dukkan su turare ne aka sa mata na tashi mazala ya karba ya lulluba jikinsa da ita wannan hadisin bai kawo ba bayan nan ya kawo abinci aka kawo abinci aka ci sai bayan cin abinci ne sai manzo Allah ya ɗaga hannun shi na sai manzo Allah ya ɗaga hannun shi yayi musu addu'a manzo Allah ya ce Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali sa'ad ibn ubada Allah ka sanya wato duk wani abu na alheri duk wani abu na alheri Allah ka sanya shi akan iyalan gidan sa'ad Allah rahamarka ka sanya ta akan iyalan gidan sa'ad manzo Allah ya musu wannan addu'a ra sun more sosai to shine sai mala ya ce to kamar yadda zamu gani a cikin wani hadisi manzo Allah ya ya aiwatar da abin da ya ga wa sahabbai na yadda ake yi a aikace abin da ya koyar da su na yadda na ladubban neman izini na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi sallama kuma ya nemi izini so uku kuma da bai samu izinin ba ya tattara na ya juya ya kama tafiya bai ce sai ya shiga ba sha shine shi annabi ne na kaga yanzu kai in ka zo gidan mutum ya sallama ɗaya biyu uku bai fito ba wani ma ko ya tafi sai kaga ya tafi da fushi na cewa ya zo yana ta sallama an kya kula shi shi yasa ake sa mu koyi ba wa ɗan uwa mu musulmi uzuri ka ringa ma nema uzuri mutane uzuri ko ma uzurin ba ka ringa nema musu uzuri ko da uzurin kuma ba daidai bane shine alheri sai ta kawo musu uzurori eh cewa ba su sani ba ne ko da sun sani ka huta eh sai ta ba mutane uzuri alhamdulillah haramun kashi haramun haramun ai guda ɗaya ne akwai wajibi na gaske akwai da babba da ƙarami akwai babba da ƙarami a cikin zunubi akwai kaba'ir baka ga wani littafi da muka karanta ana ba sunan shi kaba'ir alkitabun kaba'ir wata manya-manyan zunubai malamai sun lissafa manya-manyan zunubai akwai wanda ya lissafa guda tamanin da takwas wanda ya lissafa ɗari da sittin da wani abu na nuhu saboda akwai wanda aka yi saɓani a cikinsu cewa manya ne ko ba manya ba eh da haka suna nan akwai wanda an san su sun fi zama zahiri wanda kowa ma kusan ya san su da wuya ka ga musulmi musulmi wanda bai san cewa zina haramun ba misali da ya ka ga musulmi wanda bai san cewa karya haramun ba na da ya ka ga musulmi da bai san sata haramun ba misali haka dai akwai waɗanda akwai wasu wanda yawa ba san haramun ba ne da haka amma akwai manya akwai ƙanana kamar na karɓan kyauta a hannun wanda ba musulmi ta aikata haramun ok su kanana ne ba sa cikin kaba'ir eh wasu su ba sa ciki wasu na shi daman wai hana ta karɓar kyauta a wani wani wasu eh a'a ai ka duba wannan ya yi bayanin dalilai wato to yanzu misali da aka ce mu kyautata wanda ba musulmi ba misali yanzu ai ai ba sai an gaya ma ba kafinin da kuke yaƙi yake neman ka ya kashe ka da za ka ceto ta hawa kaga ai ba shi a ciki so akwai exceptions dama akwai su akwai a karatun ma haka yake sa'ad bin ubada ba amma ba inda suke wanka ba yawa ba ba ba ba wajen in ko inda suke wanka ne su suka tabbatar da ba ta nan yawa daman wahalar ka je wani gida ka wanka yawa daman wahalar ka ka je wani gida ka sai wanka shi abinda musulunci ya hana shi ne duk wani abin da zai ja fasikanci duk wani abin da zai za a keta dokan Allah dangane da abin da ya shafi iyalin mai gidan da shi ma mai gidan amma dan ka damu wai hana ka wanka ba akwai ma inda zaka ga gida akwai ɗakin baki ba ina nan an za sauke ka gaban gida ga ruwan wanka sai ka wanka wannan yana ziyara sai kawai lokaci na ziyara sai kawai zaka kai ba ka zo da kwana bane kali kamar gida ne kamar da kai kuma sai kuma ka zo bako ko kuma sai ka zo ziyara zaka kai awoyi uku eh sarkin wanka kenan misali so inda dalilin wanka sai kai amma da haka kawai misali na don shi ne sai sarkin wanka misali ya zama bukatuwa ne na wankan na tunda bayan yanka da dama ya hana ka wanka ba wanda ya hana ka wanka ya yi kuma salam in kana cikin motar sai ka rufe ido sai ka dama Allah ya umarni a rinka idanu sai kawai ka rufe ido in an wuce ka buɗe ka a tunda dai ka san gidan mutane za ka leƙa kawai sai ka rinka idan ko ka kawar da kanka ai an wuce wajen shi ne abin da yake kanka alaikum salam ita ce kanwarka eh kanwarka ce ta gaske na ba wai ko zumba ce na ai ce ce kanwar gaske yawa ka za ko wasu sun rurruɗa abu sai ga gata meman mutum ya zo gidan kawai shi kozin ɗinta ne to kai kozin kai da za ka iya aurenta mai ka hauka eh a eh ba daidai ba ne a shari'a na ce ba daidai ba ne cewa irin wannan amma in ya zan kanwa ce ta gaske da kanwa ce da yaya ko ita ba a zuwa gidansu da izinin mijinsu aka eh yawa to me za na ka shiga daki don kanwa kana ciki ko me za na ka shiga daki don yaya kana ciki ai muharraman kai ba tare aka haife ku ba ba tare ku taso ba wasu ma da a to inda inda wasu ko haya ko wata matar sama daban to dole ka kiyaye na dauka ita kadai kan wanka ce a gidan to ai ka ga ko dan hurumin waɗancan ma ka kiyaye yawa sai ka miƙe salat ka shiga ɗakin ƙanwarka za ka fito ma ka ce musu za ka wuce sai su kinkin ƙa su za ka amsa mana ai musulunci ya hana a gaishe ka ne musulunci ya bi hana wayan wata mata ta gaishe ka ba shi abin da musulunci hana shi ne gaisuwa irin na na na barna wanda shaidan zai sanya wani abu tsakani amma ba hana a gaishe ka mai musulunci bai hana wata mata ta gaishe ka ba kuma bai hana ka gaida wata mata ba barna da da musulunci ya kiyaye shi ne shi yasa aka ga a musulunci mata suna da murya guda biyu ne murya biyu ne akwai murya wanda Allah ya ce fala ta khada'ana bil qawli fa yadma allazi fi qalbihi marad Allah ya hana wannan mata kafi amfani da wannan murya gaba ɗaya sai dai akan mazajen su shine muryar soyayya na kwarkwasa yawa amma ba hana mata ta sai kaya ta ce nawa nawa ne kaza da kaza a kaga yana mata za ta yi magana da mai sai da kaya ba yadda za ta yi magana da mijinta ba in mata ta wayi gari kuma yadda take magana da mai sai da kaya ta ce da magana da mijinta ta zama mahaukaciya ma muna da yawa su kuce ne
suna yawan wasan mutane
ha ba komai ba komai a welcome a welcome da wani ba wani na wannan yau ba da welcome da ba ha a yace ka ce musu you are welcome ha dama
yau wato a an shiga wani an shiga an shiga kuma wani waje da musulunci bai yadda ba eh wannan abun da da yawa ake wa mata musamman a offices wallahi eh sai mata ta yi kwalliya kuma matan ne da yake shedanu haka suke so eh ya ba yawa waya ce mushi ta yi kyau har ta ce mani thank you to da haka wannan ba shari'a ba ne wannan kawai aiki ne na shedan na iblis kai ya aka yi kasan ta yi kyau a'a tambaye ka inda mijinta na kusa ya tambaye ka ya aka yi kasan ta yi kyau ya za ka wani bayani za ka yi
sai dai
Na kaga wannan fasikanci ne ƙwarai da gaske gaskiya ne gaskiya ne an hana su bayyanar da alo an hana sanya turare in za su fita amma yanzu haka suke ta yi da gangan eh, don taya shaidan aiki eh. Allah yana nufin ya nuna ɗan adam shine Allah shine Allah da iko akan komai masani wanda ba wani masani irinsa yarurrukan duniya suna da kalmomi ɗaya amma tana da mana da yawa na ji yarurruka suna da shi to yaren larabci kuma ya fi kowane yare fasaha ya fi kowane yare wayewa shi ya samu Allah ya saukar da alkur'ani da shi za ka yana da kalmomi waɗanda suke da masu ma'anoni shi ne alkur'ani ba ka ji ana mutu shabihat ba a yi da suka yi kama da juna wanda rahamar Allah ne sai kowa ya samu fahimta wanda zai bauta Allah da shi na'am wasu hijab ne kake cewa ya kyau yau eh in sai shiga irin
Mm.
wannan da wannan shiga ya yi kyau dama abin da take so ta ji ke yau wato wannan ɗin shi ma akwai bambancin shi to yanzu ta wannan ya rage tsakaninka da Allah na ce ya ce eh ya rage tsakaninka da mahalicinka me kake nufi me kake yi nufi me kake so ka yi ai a'a ba na ce ka ga mun ba ina nufin ba wai ina son na ji wai misali nake cewa ya danganci mutum me kake yi yanzu misali so kake yi Allah ya shirye da ita ta daina wancan shigar banza misali na shine nace ai kaga wannan aiki ne na lada ma misali kake yi shi yasa nace Allah shi ya san me manufa mu shi zai sakamako akai Mm. Allah Allah mai to na ƙarshe to shi na ce ya aka yi ba yadda ba zai ganka ba wani ya zo misali akwai damuwa ko wani abu ya zo nema ba ka da shi da sauransu ya zo ya ga musallaman baka fito ba ka dai amsa amma baka fito ba har ya tafi shin wannan ma an kai kai laifi
an kai sallama aka amsa to kuma ba maganin ka tafi a ai bai ji ba amsa ne saboda dai ba ka son ya ganka
na ne ba maganin
mutum ne zo gidanka na yauwa sai ya zo ya yi ok sallama.
kai ka ki amsawa amsa don amsa a cikin yawa ana bin ka bashi amma ku sallama wajibi ne sa'annan idan aka amsa wa mutum sallama bai je ba daidai ke da ba amsa ba kamar da idan ya ma sallama baka ji ba daidai ke da bai yi ba ai an gane idan mutum yanzu ya sallama sai baka je ba daidai ke da bai ma sallama ba idan ka amsa sallama sai bai ji amsa ba daidai ke da baka amsa mar ba ba su da bambanci dan shi bai san gaibu ba yawa da ka ka'ida ne za ka yi a amsa in har ya zama amsa in kuma baka amsa ba ka amsa ba idan kuma kana da hadda larurar da ta kai ka kyan samun wannan Allah ya sani misali za ka ga idan mutum ya ga za a masa wani wulakanci har juma'a shari'a ta ba shi dama misali kareji misali ka ji labari ana neman ka yan sanda za a kama ka ana bin ka bashi sai ka ji an ce a to ai abu mai sauki ne yana ga inda yake sallar juma'a na a jeren juma'a ana sallama sai a kama ka sai ka ji labari kaddara ba wani masallacin a garinku shi kaɗai ne kaga shari'a ta da kai a zahar larura ce na Allah ala abin amsa ba ana ana bin shi ba shi kuma amsa sallama wajibi ne eh ya yi amsa ya ji eh eh to sai ne sai ga mai ya haƙuri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا رب العزه عما يصفون السلام عليكم